أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين bayan haka ya ku yan uwa musulmi yau muna ranar litinin sha shida ga watan zulkeda shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi daga birnin makka zuwa madina wanda ya yi daidai da hudu ga watan hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da shida iladiyar isa dan maryam alaihimar salatu wassalam ba don komi ba sai don ci gaba da karatun da muka fara a wannan masallaci mai albarka a cikin unguwa mai albarka karatunmu da ya gabata mun yi bayani ne akan wasu akidodi wasu sunnoni wanda malam ya ce mutum bai zaman akida shi ba ta zamantuwa cikakka akida ba ce sai da sai da wannan sunnonin ba mu yi bayani mala ya magana akan imani na kaddara mai kyawu ko mara kyawunta sai muka ce za mu dan gajeren bayani kayan mu ɗauki karatu karatu na gaba a cikin shirin wannan littafin mala ya ce yana cewa al'imanu bil kadri ahadi arkanul iman a sita yana da kyawu mu sani cewa imani da kaddara ɗaya ne daga cikin rukunai na imani guda shidda an tomina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tominu bil qadri khairihi wa sharrihi wannan hadisi ya zo muslim ya muslim ya hitar da shi sannan mala ya ci gaba da cewa wa an yi umina وأن يؤمن الأرض بأن الله علم ما سوف يكون sannan bawa ya yi imani cewa Allah ya san abin da zai faruwa kuma menene a nan duniya sannan wa kataba zalika fil lawhil mahfuz Allah ya rubuta haka a cikin lawhil mahfuz na kaddara kowa wa yu'minu bi annahu la yakunu fil wujudi shay' shay'un illa ba'da iradatin lahi sannan mutum ya yi imani da cewa a cikin inda muka samu kanmu a wannan duniya babu wani abu da zai wakana ba ce sai da sai da niyyar Allah ba sai da yarda Allah la yakunu la yakuna illa ma yuri ba zai kasancewa ba sai yanda Allah yake so da yanda kake son abu ya kasance gare ka to in bayan da Allah ne ba yake so abin ba zai kasance ba sannan malam ya ci gaba da cewa wa yu'minu bi anna Allaha khaliqu kulli shay yayi imani da cewa Allah madaukakin sarki shine mahaliccin komai dama cikin alqur'ani Allah Allah yana cewa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahaliccin komai sannan kuma wakilta komi a hannun Allah maɗaukakin sarki yake na daga cikin halittu da ayyuka da hukunce-hukunce duka Allah maɗaukakin sarki ke da yancin wannan wayin da izin yi umaru bai anna ma a saba hulam ya kulle kuɗe a sannan kuma mutum ya sani da abin da ya same shi to dama an yi zai samun shi sannan kuma a ma'aƙahu lam yakun li yusibahu duk kuma abin da kaga bai same ka ba dama an yi ba zai samun ka ba kamar yadda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wa alam annal ummata ka sani cewa lalle al'umma law ijtama'at da za ta taru ala an yanfa'uka bi shay'in dan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka to ba za su amfanar da kai da komai ba ba ce sai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta maka ba walau istamahu ala an yadurruka bi shay'in kuma da za su tare dan cutar da kai lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka to in ka ga sai wani abu sun cutar da kai to dama abin Allah yayi zai same ka wannan abu shi yasa wasu malamai sai suke cewa idan ka ga wani yayi wani abu ya same ka dama ko bai yi abin ba to abin samun kaza yi sai malam ya ce rufi atil akalam wajen fati suhuf kenan an riga alkalin ma duk abin da za a yi sun cike shi sannan kuma shi littahi ya riga ya bushe kenan abin da ake nihi komi an riga an rubuce shi kuma dole abin zai samun ka kuma idan bai samun ka abin nan bai samun ka sai malam ya ci gaba da cewa kazalika hadis ibn mas'ud allazi yaqulu fi inna ahadakum يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد a wancan satin ma mun fassara wanga hadisin sai mu tai kawai inda mala ya ce fa yuktabu rizquhu kenan kowa ya san cewa arzikin shi rubuce yake biyan da za ka ba kanka wahala biyan da za ka hana idanunka kwana to a cikin wannan hadisin Allah ya rubuta sannan wa ajalihi da ajalin shi kenan kowa ya sani cewa ajalin shi yana nan shi yasa ma Allah yake cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala komi na kowa yana nan a aje ba zai samun shi ba sai lokacin yayi shi yasa za ka ga kana tare da mutum ashe ajalin shi gobe ne sai Allah ya ɗauke shi ba a baka shawara kuma duk bakin cikin da za ka yi Allah ya ɗauke shi to ba don komi ba sai don ajalin shi rubuce yake Allah ya ce wa amalihi da kuma aikin shi Allah ya ce wa shaƙiyun amsa idun wannan ɗan wuta ne ko kuma na aljanna ne muttafaqun alai hadisi ne wanda malamai ba su yi ba su yi saɓani ba sun yarda cewa duka hadisi ingantacce ne kenan nan abinda hadisi yake karanta mu cewa duho abinda zaka yi a rayuwarka wai hotun kana cikin cikin mammaka Allah madaukakin sarki ya kare da wannan matsala kai ne kake nan in ka zo duniya kake ganin wannan matsala tana sauyuwa ko kuma wannan alkhairin ni ina iya wani abu dan ya gushe na wani Allah ya riga ya yi Allah ya riga ya tsara sai malam ya ce walamma sa'ala sahabatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to a yayin da sahabbai suka tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa qalu sai suka ce ka san a cikin wannan hadisin ya kamata a ce dama an yi an yi bayani saboda dan kan mutum ya je yana aikata banna sai ya ce ai hadisi ya riga ya ce tun ina cikin cikin mamata aka rubuta zan dinga aikata banna shi yasa nake aikata banna to shi yasa su sabon manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi dama wani ilimin ba su samun shi sai in sun tambaye manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da ba sai tambaya ba kuma mu ma da bai zo man ba sai suka ce manzo Allah alana da'ul amala wa natakillu ala kitab ala kitabina qal suka ce manzo Allah shin ba mu aje aikin ko kuma mu aje aikin da muke aikatawa sai mu yi riko da littafinmu wanda tun muna cikin cikin uwayenmu Allah ya rubuta mu shi kaga a cikin tambaya ko ta nan ne wani zai ɓoyewa sai ya ce ai cikin littafin shi ta yana cikin cikin mamman shi ne yake hakan shi yasa wai wani yana waka sai yake cewa an Allah ya yi nihin ka shagiya sai ka shagiya kaga a cikin baitin na waka akwai kuskure ko Allah ba zai nihin mutum ya sha ya shagiya ba cikin waka yake ci gaba da cewa an Allah ya nihin ka yi sata sata za ka yi duka Allah bai nihin bawan shi da haka abinda Allah yake nihin bawan shi da shi shine alkhairi sai manzan Allah ya ce musu i'malu ku yi aiki a cikin alkur'ani sai Allah ya ce fasayarallahu amalakum wa rasulahu nan ma an kai aiki Allah zai gani sannan kuma manzan Allah zai alfahari da kai a ranar lahira sai mu yanzu Allah ya ci gaba da ce masu fa kullu muyassar muyassarul lima khuliqa lahu shi kowane dan adam an sauwake mishi akan abinda Allah ya halitta mishi ko kuma duk dan adam hanyar da ya kama ita Allah yake sauwake mai sai ya tayi akan dan hanyar shigantaka ka zaba sai Allah ya sauwake maka sai ka gani kai kowa iya shigantaka dan hanyar karatu ka zaba sai Allah ya sauke maka sai kaga kai kowa fahimtar karatu to haka haka bayani yake ba wai kai tsaye baka ce a'a tunda an riga an ce kaddara ta an rubuta ta ta ina cikin cikin mummata abinda nake yi shikenan shi zan ci gaba da shi to ai kuma hadisi ya zo ya ce addu'a tana sauya ni tana sauya kaddara sannan kuma a cikin na anzalna wa fi lailatul qadr a cikin tafsiri malamai sun nuna cewa duk shekara ma ana sake ma kowa allan shi daga shekara zuwa shekara ko daga sati zuwa sati ko kuma daga karni zuwa zuwa karni kenan ba yiwuwa ka dinga yin wani abu ka ce in dai na batanci ne ka ce haka Allah ya kadarta maka shi ko sai malam ya ce fa nahnu ma'murun lalle mu amma mu umarni bi an na'amal mu aikata aiki wallahu huwa allazi Allah madaukakin sarki shine wanda yuyassirul insani yake yassare ma dan adam ko sai ya aiwa yu'inuhu ya taimaka mashi lima kulika lahu akan abinda aka halatta mashi akan abinda aka halice shi akan shi ko kuma abinda aka kaddara mashi akan shi faman khalaqahu shaqiyan wanda aka halitta dan wuta ko kuma shaqiyi khazalahu Allah Allah zai kaskantar da shi hatta ya amala amala ahli shakai sai ya kasance yana aikata aiki irin na yan wuta wa man khalaqahu sa'idan wanda Allah ya halice shi dan aljanna yassara lahu asbabus sa'ada sai Allah ya sauƙaƙe mishi sabubba na jin daɗi ko kuma sabubba na aljanna hazal iman bil qadr wa fihi tafasil kasira malam yace akan imani da kaddara akwai bayani mai yawa amma dai abinda ake so bayan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta musu i'malu fa kullu muyassarun lima kulika lahu sai kuma ya karanta wasu ayoyi sai ya ce fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna mi Allah ya ce zai yi Allah ya ce fa sanuyassiruhu lil yusra ko duk wanda Allah ya bashi ko sannan kuma ya ji tsoron Allah Allah ya ce wa saddaka bil husna kuma ya gaskata da abu mai kyawu ko Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra za mu sauƙaƙe mashi hanya hanya ta dama wato ita ce hanya ta aljanna ko kuma wanda za a ba littafin shi a hannun dama sai kuma Allah ya ce wa amma man bakila wastagna wa kazzaba bil husna Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra kenan wanda ya yi ruwa ya ƙaryatar ya yi girman kai ya yi ɗagawa Allah ya ce to za mu sauƙaƙe mashi hanya ne ta hannun hagu wato wanda za a ba littafin shi ta hannun hagu sannan kuma duk wanda aka ba littafin shi ta hannun hagu a ranar lahira ya taɓi ya yi asara a lokacin ne zai cewa lam'uta kita lam'uta kitabiya ni ba amma ba ni littafin ba kuma ga littafin da hannun shi saboda sakamakon da ya gani a cikin littafin ba abin ba abin kwarai ba ne kinan don haka ya koyan uwa musulmi imani da kaddara shine a iya abin da muka ce dama za mu ɗan huda da shi kafin mu ci gaba da karatunmu karatunmu na gaba shine magana kuma malam ya ce na daga cikin aƙidodi da sunnoni wanda in dai mutum bai yi imani da su ba ba a kiran shi cewa ahalis sunna ne ko kuma a ce aƙida shi gangariya ce ba ta da ƙura ba ta da raɓa ba ta da gumɗa ko shi ne abinda muke karantawa ya ne mutum in ya kiyaye abubuwa za a cewa wanga ahalis sunna ne ahalis sunna kenan shine wanda yake biya abinda Allah ya saukar da shi da abinda manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya koyar da ka tsaya nan wajen aka hada da sahabbai aka hada da istiyadin malamai to ka gama komi ba sai ka bi kowa ba ko da baka bi kowace kungiya ba ba sai ka bi yan izala ba sai ka bi yan dariƙa ba a'a in ka tsaya akan wannan magana ta cewa ahli sunna ga abin da ya kamata ya aikata don ya zama ahli sunna to shikenan ka tsira malam yace alqur'ani maganar wane ce magana Allah ce ba halitta bane ita wannan magana idan baka yi idan baka zamna kai karatu ba gaban malamai ba za ka gane cewa wai babban matsala ce ba ko kuma ma an yi wani abu dangance da wannan magana wadda mala ya ce sunna ta bi alkur'ani maganar Allah ce ba halitta Allah ba ne kahin mu shiga karatun za mu ɗan ƙaramin bayani sannan sai mu shiga karatu wannan magana wadda mala ya sa ta sunna ta bi hitina ce wadda ta faru da jimawa ta faru a zamanin da ake tunani na mi na siyasa saboda siyasa ba yanzu ba ne aka fara ta sannan ita wannan hituna an yi ta ne a al'asrul abbasi kenan wanda yake wanda yake kwale ta larabci idan ya kai matakin segon da har zuwa har zuwa terminal ya san me ake ce ma asrul abbasi asiri ne wanda ana danganta shi ga sunan wanda ya yi mulki a wannan lokaci idan abbasi ne sai a ce abbasi kenan wannan fitinar ta faru ne tun lokacin hijira tana da shekara uku ne miladiya tana da shekara tara in aka yi lissafi yau shekara nawa hijira shekara uku ko ita kuma miladiyar isa ɗan maryam alayhi salam shekara tara muna demil muna demil bensisi ko a cikin demil bensisi an aka cire tara ya nawa za a raga dubu biyu da nawa da ishirin da sha bakwai ko da sha bakwai dujihohin shekarun da aka yi wannan abu jayayya cewa wasu suna cewa alkur'ani halitta Allah ne wai ba magana Allah ba ne idan kuma muka duba hijira yau muna 47 kenan shekara kusan 1045 fa da aka yi wannan kaga a cikin musulmi akwai wanda bai sani ba kuma shi hannun sanin shi ne nan ba wanda tahiya ba ta iya kama shi tahiya ko libya ko tunisi ko algeria saboda akwai mutanen da har yanzu suna a kan wannan akida kuma akidodin suna nan ba su tahi ba ka iya harrace alkur'ani a ce maka ka samu karatu a maro yanzu sai ka je sai ka fada a kan irin wanga akidodin kuma idan ka ebo karatun kuma ka dawo munan gida ka daɓa mun bala'i to shine unhwanin sanin sanin bala'i kenan lokacin da aka yi wannan hituna an yi ta ne a ƙarƙashin khalifa wanda ake ce ma ma'amun da mu'tasim da wasik suna cikin mutane wanda su suna ganin a zurfafa a kan tunani ya yi a zurfafa a kan shari'a yadda ita shari'a ta zartar sun yi aiki da mi da hankali sama da abin da alkur'ani ya gayi kenan su ne suke da wannan ta cewa alkur'ani halitta ne ba wai magana ba sannan malamai da dama a wannan lokacin wa an ta ɗaure su wa saboda wannan saboda wannan matsalar sai a kira malami sai a tambaye shi sai a ce mai shin ƙur'ani halitta Allah ne ko magana Allah ne idan ya ce alkur'ani magana Allah ne za a azabtar da shi in ta kama a liƙe shi kuma gobe a sake maido shi hakanan wasu malamai suka yi taurin rai suka ƙi cewa alkur'ani halitta ce wasu kuma sai su yi tauriya sai su gayi su ce halitta ne don a sake su amma ba wai suna nihin bacewa halitta ne wasu kuma sai su tsaya wasu kuma sai su tsaya tsaka-tsakiya to haka dai malamai suka jajirce akan cewa alkur'ani magana Allah ce ba halitta ba ne na daga cikin wanda suka jajirce akan haka nan malami mai wanga littafin wanda muke karanta imamu ahmad bin hanbal ya jajirce akan hakan shi ya sama yana cikin malamai masu kokari akan ganin cewa aƙida an kiyaye ta an tsefe mata duk wani abu wanda bai dace da ita ba har sai da aka kai lokacin da wani khalifa ya zo da ake ce ma almutawakkil shi kadai ya ba ya shi kadai ya karya wannan ya karya wannan magana ya maido ta akan cewa alkur'ani magana Allah ce amma sauran shugabannin su sun ta ne kan cewa alkur'ani alkur'ani halitta ne ba magana Allah ba ne kenan sai mu ci gaba shine ga inda wannan hitina ta samu ta samu asili sannan kuma idan an tambaye ka cikin malaman da suka jajirce a kanta kenan sai ka ce akwai imamu ahmad bin hanbal kenan kuma abin ya zo cikin karatun shi sai mu karanta larabcin in yaso sai mu dawo da hausa sai malam ya ce wal qur'an kalamun lahi wa laysa bi makhluqin wala yad wala yad'ufu an yaqula laysa bi makhluqin qal fa inna kalama allahi minhu wa laysa bi ba'inin منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أي أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق sai malam ya ce kuma yana daga cikin sunnoni kenan in an ce sunnoni ana nihin aƙidodi saboda idan an bar shi kan sunnoni zai iya zamantowa sunan a ma'ana ta mustahabbi ta in kaso ka aikata ka samu lada in ka so kakka aikata ba ka samun lada to sai aka ce aƙidodi kina ana nihin shi kuma duk abin da ya shahi aƙida kusan wajibi ne shi yasa sai malam ya ce da suke wajibi a yi imani da su wato alƙur'ani maganar allah ce ba wata halitta ba ne hakanan kowa ya kamata ya yi imani kuma mala ya ce kada ya yi rauni faɗar cewa ƙur'ani ba halitta ba ne kada ka ji gomi idan ka tashi gayan haka saboda ƙur'ani magana magana Allah ce kuma za mu gani ayoyi sun tabbatar mamu da cewa magana Allah ne ba wai halitta Allah ba ne sannan mala ya ci gaba da cewa ba halitta ba ne domin maganar Allah ba ta rabuwa ba ta rabuwa da shi ko saboda shi Allah madaukakin sarki yana magana ko amma dai ba za ka gai ba cewa ya yayi magana har sai shi Allah madaukakin sarki ya tabbatar yanda yayi yanda yayi magana ko manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da yayi Isra'i yayi Mi'raji da ya dinga amso sallah ya dinga amso zakka ya dinga amso menene magana Allah yi mishi ko ba magana Allah yi mishi ba magana Allah yi mishi ko sannan kuma da Allah ya dinga sauke alqur'ani ai akwai lokacin da ta ta hanyar mala'ika jibril ko akwai kuma lokacin da kai tsaye Allah madaukakin sarki yake sauke ma manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ayoyi ne kenan sai malam ya ci gaba da cewa kuma babu wani abu daga gare shi wanda ya rataya da zatinsa ko siffofinsa da yake matsayin wata halitta kenan duk wani abu wanda yake da alaka da Allah ko ko sunan shi ko zatin shi ko a ce Allah yana da hannuwa ko a ce Allah bai kwana duka wannan siffofin shi ne da abin da ya shahi zatin Allah madaukakin sarki mai girma to mimala yake nihi anan duk abin da za ka cewa duk abinda za ka cewa ya shahi Allah idan dai na halitta ne yana bukatar ne duk abinda za ka cewa na Allah ne in wakacce halitta ne sai an nemo wanda ya yi mi wanda ya yi mi ya yi halitta ko tunan shi ne abinda mala yake ne shi yasa ko da akwai tarjama hausa in an barka da shi littafin za ka gani cewa za ka karanta amma ka ke fahimtar ni nimala yake ne duk abinda za ka cewa na Allah shi kan shi halitta ne to sai ka nemo waye halicci abu idan an ce Allah maɗaukakin sarki yana da hannu halitta ne waye halicci hannu ha? kaga matsala ce ta ta tauhidi ko to shi yasa abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar makan ya da shi can baya mun ce abinda ake so kai imani ka mika ka mika waya kenan nan shine abinda malam yake nihi ko malam yace kuma babu wani abu daga gare shi wanda ya rataye da zatinsa shi Allah ko ma'ana abin da ya shahi kira Allah gaba ɗaya ko ko kuma da siffofin shi ma'ana abin da ya shahi ya siffofin na Allah suke da yake matsayin wata wata halitta saboda idan mun ɗauke shi a halitta za mu nemo wanda ya halitta alhalin kuma mu ba za mu iya nemowa ba har abada har duniya ta nade sannan malam ya ce kuma ka shidinka da yin muhawara da wanda ya yi kirkira a cikinsa al'amarin alƙur'ani me muhawara tattaunawa ko da alƙali ko kuma da alƙalai wanda ya ce alƙur'ani ba magana Allah ba ne halitta Allah ne sai malam ya ce wa iyaka ina gargadinka da mi da yin muhawara da irin wannan mutanen kinan baban zaba malam ya gargade ka da yin muhawara da su saboda mutane ne masu daɗin baki sannan kuma mutane ne masu aiki da shubha shi kuma a hadisi cewa aka yi wa manitta ka'afi shubhati wa ka'afil fil harami kinan duk abin da ka sani ko kasuwanci ne in kana da shakku da shi to barin shi shi ya zama alheri har sai ka samu natsuwa da shi shi yasa za ka ga a zamanin ga ana kasuwanci wanda kullum a wajen karatu za a turo wa malam tambaya waya kasuwancin na yake ko malam bai ba da amsa ba tun da ba a natsu da kasuwancin nan ba an samu rukuni guda mai rauni a cikin rukunan kasuwanci sai a bar wannan abu kenan baban zaba malam ya ce ba kai babu muhawara da irin wanda suka faɗi wannan lafazin na cewa alkur'ani halitta ne ba wai magana Allah ne ba sai malam ya ce da wanda ya ce da lafazi na da alkur'ani halitta ne sai malam ya ce da duk wanda ya tsaya a cikinsa wanda ya ce alkur'ani halitta ne kuma ya tsaya akan haka na ko sai malam ya ce yana cewa ban sani ba halitta ne ko ba halitta ba ne kawai kawai dai maganar Allah ce wanda ya ce shi dai bai sani ba maganar Allah ce ko kuma halitta Allah ce a cikin alkur'ani ma da Allah ya ce la'ila ha'ula'i wa la'ha'ula'i ƙarshe mu ya biyo baya da shi sai ya ce mu zabzabina ko a rayuwar duniya idan aka zo aka ce da wanga da wanga zaɓi da sai ka ce a ni dai na tsaya tsaka-tsakiya akwai alamun munahinci dole sai an samu cikin bi'in nan akwai wanda koda da ɗigo ɗaya ne shi ka yi to sai ka zaɓa kenan in ka ji wani shi ma ya hito da aki da shi yana cewa haba kawai in ma dai magana Allah ce ko in ma dai halitta Allah dai ce kawai dai alkur'ani alduka alkur'ani kawai dai a ja mu tahi a'a ba za a ja a tahi ba dole dai sai ka tsaya kan cewa alkur'ani magana Allah ne za a yarda da kai kaga idan ya taida wannan magana ɗabi in wanga suka rinjaya sai ce to dama ni shi yasa abban bi ba na jira sai a taida in kuma wancan suka rinjaya sai kuma ya ce ma wancan bangaren shi yasa abban ta yi ba amma yanzu kenan muna tare kaga akwai nau'i na wayo ciki sannan akwai nau'i na munahinci ciki sannan kuma akwai nau'i na mi akwai nau'i na yaudara sai malam ya ce wannan kai tsaye dan bid'a ne babu wani babu wani koya-koya wannan kai tsaye dan menene ne mala ya ce ɗan bid'a ne sannan kuma mala ya ƙara ya ce daidai yake da wanda ya ce halitta ma ne in dai bai ce magana Allah ba ne ku to daidai yake da wanda ya ce alkur'ani halitta Allah ne sannan mala ya ce kuma ya sani lallai alkur'ani maganar maganar Allah ce kinan ba a buƙatar yardayya ko rishin ko rishin yardai shi yasa malam ya ce lallai magana Allah ce ba wani ba wani halitta ba ne sai malam ya ci gaba da cewa to ga abinda za mu karanta akan akan wannan magana dungurungum malam ya ce akidar ahlus sunna game da alqur'ani ita ce alqur'ani magana Allah ne ba halitta ba ne kana son a kira ka ahlus sunna ko bayan ka yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau bayan ka yi imani da wanda in an shiga rudani a cikin addinin musulunci ga wanda manzan Allah ya ce ka bi ko can baya mun karanta wanda manzan Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin almahdiyyin addu alaiha bin nawajizi wa iyyakum bi muhdasatil umur fa inna kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar duka bayan kayu wancan to kuma har yanzu ga yanda ake san ahli sunna ya zama ya sanni cewa alqur'ani magana Allah ce ba wai halitta Allah bane sai mala yace ga wasu kungiyoyi guda biyar da suka saba wa ahli sunna a matsayarsu dangance da alqur'ani wannan an ciro kungiyoyi ne masu ƙwari kuma wanda suka shahara amma ba cewa ba su ba wai cewa ba su biyar ne kaɗai ba saboda hadisi ya tabbata a bukari cewa ƙungiyoyi za su kasu zuwa saba'in da nawa da ɗai ko da biyu ko da ko da uku amma duka duk wuta ne sai ƙwara guda ko wato ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa kinan muna watan ubangiji Allah ya tabbatar da mu akan sai mallan yace ta farko ita ce ake cema al jahmiya suna cewa alqur'ani halitta ne kai tsaye kenan duk inda ka tai kaji sunan wannan aqida babu kai babu babu wannan aqida dai kenan ko malam ya ce ta biyu ita ce allafuziya allafuziya suna cewa lafazi da alkur'ani halitta ne wato abinda suke ni da lafazi shine magana ko da alkur'ani halitta ne duka na uku sai malam ya ce alwaƙifa alwaƙifa su ma suna cewa alƙur'ani maganar Allah ne amma ba mu cewa halitta ne ko ba halitta ba ne kaga sun raba sun raba ƙafa suna suna tsakiya kenan suna suna munafikai ko sai ta gaba sai malam ya ce ta hudu alkullabiya galibin ƙungiyoyin ga da akidodin ga ana musu suna ne da sunayen wanda suka yi asalin kirkiro da da akida ko amma yadda ka ji ana kadiriya tijaniya duka haka nan ne asalin sunayen masu masu suni kenan mai wannan shi ma sunan shi abdullahi bin kullabu ko kenan shi yasa duk mabiyan shi sai a ce masu su alkulla alkullabiya ne su ma suna cewa alkur'ani labari ne daga Allah wato ma'anar maganar Allah ce aka bayyana kasan aka ce abu labari da yana iya zaman tuwa ƙarya ko gaskiya amma ba labari ba ne magana ce ta ta Allah tabbatatta sannan al'ashariya suna cewa alkur'ani ba maganar Allah ba ce kai tsaye ko sai dai kawai hikaya ce ta maganarsa me ake ce ma hikaya hakaituwa ko wani ya zama na kawai ɗauki takarda sai ya rubuta littafi kamar irin na dandalin soya wanda ake yi shi ne ake ce ma hikaya kaga duka littafin dandalin soya duka ƙarya ce to shi ne ake ce ma hikaya ce ta maganarsa wato yana ba da labari ne kawai game da maganar Allah shi alkur'ani domin a wajensu maganar Allah ma'anoni ne kawai ba tare da ba tare da lafizza ba kina a dunkule duka wannan akidodin guda biyar ko kuma wannan kungiyoyin guda biyar me ake so ga mutunan da ya ce shi ahalus sunna ne ya raba kan shi da mi da bayanansu da abin da ya shahe su sannan kuma ya raba kan shi da muhawara da su wannan mutane saboda miyasa saboda wannan aƙidodin suna tattare da illoli masu yawa sannan suna tattare da illoli aƙidar siffanta alkur'ani da cewa halitta ne alhalin kai kuma ka imani da cewa magana magana Allah ce sai malam ya ce illolin aƙidar siffarta alkur'ani da cewa halitta ne wannan mummunan aƙida ce tana kunshe da ɓanna mai yawan gaske ɓannan da take kunshe da ita ba a iya ƙayyade ta amma ana iya taƙaice ta kenan shine a takaice sai mala ya ce ta kunshi karyata siffantuwar Allah da yin magana misalin siffantuwar Allah shine Allah ya ce istawa alal arshi ya kasance ya daidaita akan al'arshi to masu wannan akidodin suna karyata cewa ya Allah ya daidaita akan al'arshi ya yake zamna yake kwance yake ya yake ba wanda ya sani abinda ake so ka yarda tun da Allah ya ce sun mastawa alal arshi bayan ya halicci sammai da kasai sai Allah ya yi sai ya daidaita akan al arshi ko sannan suna karyata yin magana Allah ko ko shakka yin haka kuma jingina wa Allah tawayayi shi kuma Allah ya cika bai da mi bai da tawaya dan adam shi yake da tawaya saboda shi ke mi saboda shi ke bukata wajen Allah madaukakin sarki mai girma da baka samu tuwo ba akwai matsala da baka samu ruwa ba akwai matsala da baka samu kwana ba akwai matsala da baka samu kudi ba akwai matsala shi kuma Allah madaukakin sarki shine ke anzala minas sama'i ma'a sannan kuma shi Allah shine wa huwa yut'imu wala yut'am sannan kuma shi Allah shine la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sannan kuma shi Allah shine hayyun la yamutu ko shine wanda bai mutuwa ko kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram to wanda shi bai mutuwa kaga ai bai da wata tawaya ko da ka nemi ka tauye shi menene zaka mashi ƙara hiddo shi ne zaka yi kamar mutum ne sananne ko ka yi zamnaka ta zage shi me za ka kare wanda bai san shi ne ba zai zai kara sanin shi saboda tambayar kaza wai wane ne wannan wanda kake zagi sai ka ce wanda ke da kaza da kaza da kaza ne kaga kayi mi ka kara hito mai da wane ne wannan mutum shi yasa ka gani abinda suke yi me yake kara yi ara ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki mai girma ne yake yi ko shi yasa duk cutarwar da aka yi ma manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi akan da'awar da yake yi ni da'awar ta yi da'awar girma girma ta yi ko haka kai aka sabkar da izaja a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to yanzu sai gashi addinin har ya zo ya iske mu yau ana shekara ta 1447 inda a ce duk abin da ake ma Allah na tawaya na muna na mushi batanci musuluncin zai kawo gare mu ba zai kawo gare mu ba sannan kuma sai mun mutu mun bar shi sai ma a nan gaba ne addinin Allah zai mi zai ƙara ɗaukaka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ko kenan duk sharrin da ake yi ma addinin musulunci da yarda Allah sharrin nan ba zai kama shi ba in ma dai ya kama shi sai dan Allah yana yi ne dan ya tsoratar da mu ko Allah yana cewa ma nursilu bil ayat illa takwifa an kaga wani abu na jarabawa ya samu musulunci sai dan mu musulmai mu ji tsoro mu koma ma Allah madaukakin sarki ne mu gyara abin da muke aikatawa sai malam yace illa dake da kwai a cikin wannan akida ta kunshi kamanta Allah da abubuwan da ba su magana me abubuwan da ba su magana gumaka ko ka gani idan an ce Allah bai magana to me yake yi ke ka gani yana magana kai kana magana ko amma to Allah bai magana to ya Allah ya yi munajati da annabi Musa ba ya yi ba ba Allah ba shi ya yi alkawalin zai munajati da annabi da annabi Musa kuma Allah ya yi ko amma dai karshe ya so ya ga Allah Allah ya ce mashi ya kalli dutsen ko idan dutsen ya tsaya zai ga Allah dutse ya bai tsaya ba ko falamma tajalla jabal ko ja'alahu dakkan wa khara musa saika to sai bai ga Allah ba amma an tabbatar da cewa ya magana da Allah to tunda ya magana da Allah kinan Allah madaukakin sarki alqur'ani magana yace ko ba halittar shi bane kinan ba za a taba jingina ma Allah ba abinda bai magana ko domin su ne ba su yi ba su iya yin magana ko wannan ma shingina ma Allah ta waya ne ka ce Allah baya magana to wannan akidodin ɗabiyar jahamiya lafaziya waqifa kullabiya ash'ariya duka haka haka abin su ya kumsa sai malam ya ce kuma na daga cikin illolin ta kunshi karyata allantakar Allah me ta kunshi karyata allantakar Allah cewa ba Allah ba ne ko akwai wanda suke ganin akwai wasu alloli bancin bancin Allah ko laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa alhalin shi kuma Allah shi ɗaya ne ko allantakar Allah yana da yana da alaka da uluhiyya ta Allah cewa Allah madaukakin sarki shike yin shike yin komi da komi sannan domin shi wanda baya magana ko baya cancantar ya zamo abin abin bauta ko ba za a bauta ma gumiki ba ko ba za a bauta ma dabba ba ko kamar yadda wasu ke yi wasu bauta ma zakara ko wasu maciji wasu saniya kai ka san ƙarshen bacewa ne ko abinda za ka iya yanka aka ci ko kuma abinda za ka sa maka gadi ya zamanto shi ne abin bautarka shi hobe da hankali kai kai ke da hankali allah maɗaukakin sarki yama hankali don ka hankalta da abin da ya kamata ka hankalta kuma sai ya zamanto ka bauta ma abin da ba a yi bai jin magana abin da sai ka motsa shi sai ka ɗoke shi kenan akidodinsa ya kunshi wannan ko kenan aka ce ya kunshi karyata allantakar Allah ana nihin duk abin da Allah ke iya yi sun karyata shi sannan malam ya ci gaba da cewa shi yasa Allah ya bayyana a cikin alkur'ani dalilin da yake tabbatar ɗan maraƙi bai cancanci a yi masa bauta ba saboda baya iya yin magana idan za mu yi bayani akan annabi musa ne ko sai Allah ya ce shin ba su gani ba cewa lallai shi ne ɗan maraƙi baya iya yi masa magana a cikin suratul arafa akan aya ta ɗari da arba'in da takwas. saboda haka kore wa Allah siffar magana ne ko kore masa allantaka ne cancantar bauta aya ita ce Allah ya ce wata kaza ƙaunin Musa min ba'adihi min hulihim ijilan jasadan lahu kuwar alam yara annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakazuhu wa kanu zalimin mutanen annabi musa ko da suka wuce suka ga wasu suna bauta mu goma kasi ma suka ce ma annabi musa ja allana ilahan kamalahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ko to bayan annabi musa ya tai munajati da allah sai suka yi profite da wannan lokacin ka hanya dawo da gwalagwalai wanda fir'auna da mutanensa suka bari ko sai suka yi butun-butumi nasu na ɗan maraƙi ko da sunan cewa shi ne Allah ko a cikin aya aka ce ijilan jasadan lahu kuwa abinda suka yi mine ne kawai jiki ne ba halitta ba amma sai dai yana yana ƙara ko kuwar shi ne kukan kukan saniya ko ko kuma kukan kukan shanu sai Allah ya ce masa alam yarau annahu la yukallimhum sun yi amma bai masa magana wala ya hadihim sabila sannan kuma bai shiryar da su mikaka hanya sai Allah ya ce takhazuhu wa kanu zalimin sun rike shi kuma sun kasance su masu zaluntan masu zaluntan kansu ne kenan duk wanda ya rike wani abu wanda bai magana ya sani ba Allah ya rika ba su me suka rika dan maraki suka rika ko sannan kuma sai Allah ya nuna musu ya ce ba ku gabe muku magana ba amma ni Allah ina ina magana amma da wanda da wanda ya so ya magana yanzu a duniya babu wanda Allah yake magana an ba ma an ba mi sai mala'iku wanda su kuma umarni ne Allah yake ba su zartar da umarni ba muhawara ba suke yi wanda Allah ya muhawara da su irin su annabi Musa irin su manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ko wannan kuma ya tabbatar kenan shi kuma mun yarda sai malam ya ci gaba da cewa ta kunshi karyata uban uban jijin takarsa domin yin halitta yana ɗaya daga cikin siffofin uban uban jijin takar Allah maɗaukakin sarki mai girma ko in aka ce ubangiji shi ne mai gida ko shi ne mashi daɗi ko to Allah maɗaukakin sarki shi ne ubangijin kowa da kowa wato shi ya halici kowa da komi kenan wannan akidodi ko na jahamiya na ashariya na kullabiya suna menene suna kore ma Allah maɗaukakin sarki cewa shi ne ubangiji ko kenan sai malam ya ce shi Allah yana halittawa ne da faɗarsa ko kenan shi ke nuna dai har yanzu alkur'ani magana Allah ce ko sai malam ya ce abin sani kawai maganar mu ga ga wani abu idan mun nufe shi ne mu ce masa kasance sai ya kasance suratul nahl aya ta 40 Allah yake cewa inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an na ƙula lahu kun fayakunu Allah yake cewa lalle mu maganan ka ji sai Allah ya kawo ƙaul kuma ƙaulun shine mi magana wannan da baki sai Allah ya ce inna ma ƙauluna li shay'in lalle mu maganan mu da abu idza aradnahu idan mun so abin ya wakana mi muke ce mishi sai Allah ya ce kasance sai ya kasance ko halitta Allah madaukakin sarki da ya yi ta annabi Adam da ya halicce shi da laka da turbaya ko ya ce kun sai ya zama mi sai ya zama mutum sai ya zama annabi Adam ummuna hawa haka na ko to sai Allah ya ƙara tuna masu don su sani cewa su in ma daga wa suke daga annabi Adam yake to annabi Adam in ma Allah maɗaukakin sarki ce mai ne ya kasance ya yi magana sai ya kasance ba wai shi Allah ya zo ya mi ba ya halitta shi da hannun shi kenan don shi yasa alkur'ani magana Allah ce ba halitta ba halitta Allah ba ce kenan wannan ayat ta zo da bayani abu ɗayan da za ka gane cewa alkur'ani halitta halitta Allah ne kuma idan Allah ya so ya ce na zama mai kuɗi ka zama mai kuɗi go idan Allah ya ce kana mutum zama dabba za ka zama dabba ba ya yiwuwa ka yi garrama ka ce ba za ka zama wannan dabban ba kenan shi yasa sai Allah ya ce iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakuni duk abin da Allah ya ce wani abu ya zama wannan abin zai zama wannan abu kenan don haka mu sani cewa alkur'ani magana Allah ce ba halitta Allah ba ce na biyar sai mala ya ce ta kunshi rushe sakon annabawa gaba ɗayansu kenan insha Allah ne ya kamata mu tsaya saboda wannan ɗan ba na biyar za mu ɗan ɗauki lokaci a kan shi wanda mala ya ce ta kunshi rushe sakon annabawa gaba ɗayansu domin annabta ita ce isar da saƙon Allah to idan Allah ya idan Allah baya magana kenan babu wanda ya aiko su da saƙonnin kenan nan ba yana da mahimmanci sosai kenan insha Allah za mu tsaya a kan shi sati na gaba idan muka zo za mu tashi a kan shi in ya so sai mu ci gaba da sunna ta uku in Allah yarda abinda muka wada na daidai ubangiji Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tuntube halishe wanda muka yi ubangiji Allah ya yahi mu Allah ya sa abinda muka karanta mu yi mu yi amfani da shi Allah ya sa abinda muka karanta mu karar da wani da shi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk